الرحمن الرحيم القسم yin rabo lil haili ga dawakai a wajen yaki rabo ga dawakai abin da ake baya ba da dawakai a wajen yaki Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa Imam Malik ya ce na sami labari cewa Umar ibn al-Aziz Khalifa Adami wanda ya khilafa wato daga shekara ta tafsirin da tara ta hijira zuwa shekara ta ɗari da ɗaya da ya sa san da ya fara khilafa sannan imam malik yana ɗan shekara shida a zancen da ya fi inganci yana ɗan shekara shida a zancen da ya fi inganci suna an imam malik dan haife shi hijira ta tafsirin da uku to ya kasance yana cewa doki za a ba shi rabo biyu doki za a ba shi rabo biyu mutum kuwa za a ba shi wanda yake tafiya da kafa za a ba shi rabo daya za a ba shi rabo daya sai yasa an kasa abin da aka samu uku doki da biyu mutum kuma da daya wato wannan shine abin da malaman kufa suke ta jayayya a kai cewa ya za a ce doki ya fi mutum a ce doki ya fi mutum to amma abin dubawa a sannan a wannan lokacin sanda ake haka doki sai a ce wajen yaki abin da yake yi mutum ba zai ba abin da za a yi doki mutum uku ba za su yi ba saboda doki da shi ake dauki shi yasa qur'ani ma aka faɗe su wa ai dole kun bal wa ai dole kun masabatu bi quwwati wa yuribati al khayr yasa asalin dokin kamar makamai ne na zamani wato masu wanda ake faɗa masu linzami ko makamanta da wanda wanda za a iya harba su a sarrafa su ma daga nesa to a sannan haka matsayin dokin yake to imam malik ya ce ban wuce ban na jin wannan ya sa shi imam malik akan haka yake haka ma malaman hijab da akan haka suke cewa za a raba doki a ba shi rabo biyu amma mutum mai tafiya da kafarsa shi za a ba shi rabo da ya sa da ya akan dokinsa da shi da dokin za a ba shi rabo uku kenan to an tambayi imam malik daga mutum da ya zo wajen yaƙi da dawakai masu yawa ya zo wajen yaƙi da dawakai masu yawa za a ce a baka a yi rabo gare ta dukkan wannan dawakan nasa da ya san ya zo da dawakai goma za a ba shi rabon mutum ishirin dawakan nan nasa za a ba shi rabon mutum ishirin da ishirin kenan inda kowanne doke za a ba shi rabon mai takawa da kafa guda da wato guda sai ma malik ya ce ni ban ji wannan ba ban ji haka ba ba ni ganin a ce za a yi rabo sai ga doki daya doki ɗaya ne za a ba a cikin guda ya rago da yawan nan wanda ya je da yawan nan doki ɗaya kawai a ce za a ba wanda ya yaki a kansa ya sa ba wai zanen zuwa da dokin ba a ce an yaki a kansa shi ne babban magana to imam malik ya ce ba ni ganin wato yan bahar ko kuma ruwa biyu da wakan da suke ruwa biyu wato uwarsu ga bangaren ta uban ga bangaren ko zamo uwar daga alfagari ne uban kuma daga doki amma zamo ya taso kamar doki su ne ruwa biyu to sai ko su ma suna cikin dawakai wato za a ba su rabo biyu yadda za a ba doki domin bai yi sama da wata ala ya faɗa cikin littafinsa ya faɗa cikin ƙur'ani Allah ya halitta muku da wakai wal hamila da jakai wal bidal da alfajari da tarkabuha dan ku hausa wazina dan ta zamo a ado gare ku shi yasa kenan a ce iri uku ne kenan shi yasa duk wanda ya kama da doki za a rika da shi da doki ko wanda yake wani bangare nasa doki ne to ko da wani bangaren ba doki bane za a rika da shi da doki kenan ubangiji kuma azza wa jalla da ya faɗa ku tanada wa kafirai duk abin da da iko a kansa min kuwatin na daga karfi yana da kuke da iko a kansa na karfi ku tanadin sa da kafirai wa min ribatil hayy da kuma dawakai wanda ake daure su ku tare da gare su ko daga wato wato linzamai irin na dawakai turhibuna bihi aduwallahi da za ku ba da tsoro da wannan tanadi na ku ga makiyin Allah kafiri in ba gani musulmi sun yi tanadi ba ba zai shiga taikayin sa ba kullum sai rinka hakkewa musulmi kamar irin yanzu yanzu yanzu ake gani wa aduwakum za ku ba da tsoro da haka ga wanda suke makiyan ku da imam malik yace ni na ganin yan bahar da wanda suke ruwa biyu min alhair su ma dai duk daga dawakai ne da za a ja ga alwali matukar sarki ya ce ya yadda a yaki a kanta matukar ce sarki ya ce ya yadda a je yaki a kanta hakika sun nuna musu ya ce an tambaye shi daga yan bahar ana fitar mata da zakka sai sa'id sai sai dole musayyar ya ce a to da wakai ana cewa a cikin musu da zakka akwai zakka ne a cikin da wakai ka ga fitar da hukuncin su da hukuncin da wakai shi yasa imam malik ya ce yanda a can a babin zakka sai dole musayyar ya hukunci da cewa tafiyar su ɗaya da dawakai to a nan ma a babin yaki sai a ce tafiyar su ɗaya kenan to abin da ya zo a cikin wato boye wani abu daga ganima abin da ya zo game da boye wani abu daga ganima a samu wani cikin runduna ta musulmi ya ce zai boye wani abu daga cikin abin da musulmi suka samu a matsayin ganima Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abdurrahman ibn Sa'id ya karbo daga Amr ibn Shu'aib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisin nan a nan yanda ya zo mursali ne kenan amma kuma ya zo muttasili daga ruwa Amr ibn Shu'aib an hadisi an jaddi isnad da aka ce ingantacce ne Buhari ya ce isnad nan ingantacce ne wanda Nasa'i ya fice shi haka wato cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yayin da ya dawo daga yakin hunainu a yana nufin jirin rana don ya je yo harama da umra zo manzala jirin rana ba don wani abu bane don yo harama ne da umra sai mutane suka ringa tambayar sa har taguwarsa ta kusa ta dace daga wata bishiya wato saboda turbutsun mutane taguwar ta rasa hanya sai ta wajen bishiya sai wannan bishiya ta kama mayafin manzo sallallahu alaihi wasallam har ta cire mayafin daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dawo min da mayafina ku dawo min da mayafina kuna jin tsoron ko ba zan raba ganima ba tsakanin ku abinda Allah ya bayar gare ku ganiman nan ta hunenu wanda tun da ake zuwa yaki a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a taba zuwa ba a taba samun ganima kamar ta ba ko rabin ta ma ba a taba samu ba to kuna ai manzo Allah ke faɗa muku kuna jin tsoron ba zan raba muku bane na rantsa da ubangijin da rai na tabbata ga ikonsa da a ce Allah zai ba ku kamar itacen wato bagaruwa ta tehama na aman dabbobi da na raba tsakanin ku sannan ba za su same ni ina mai rowa da wani abu ba daga ciki ba za su same ni matsorace ba ba za su same ni ina faɗin magana da ba gaskiya ba ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka sai ya tashi a cikin mutane yace ya ku jama'a ku ba da zare wani miliyar da allura wanda ya san ko da zare ne ya ɗauka ko da fililin zare ɗaya ne ya ɗauka a ganima ya dawo da shi wanda ya san ko da allura ce ya ɗauka a cikin ganima nan ya dawo da ya dawo da ita domin koyi wani abu daga cikin ganima aibi ne wa naru wutar ce wace naru aibi ne ala ahli ga masu aikatawa yau mai kiyamati ranar alkiyama yace wa bada sai min bayin sannan ya ɗebo wani gashi na raƙumi daga ƙas ko wani abu sannan yace na rantse da ubangiji na da ubangijin da raina tabbata da ikonsa ma dirin ma afa Allahu alaikum wala mithlu hadhihi ba duka kode cikin da abin da Allah ya baku a matsayin ganima ko da kamar wannan ko da kamar wannan ban da daman dauka a cikin abin da Allah ya baku a matsayin ganima illa hu musi kawai sai kan san humusin ma ko za a mayarwa inda an faɗa wajen da ake sarrafa humusin wa alamu anna maganin sun min shay'in fa anna lillahi humusahu wa lil rasuli wa lil qurba wa yatama wal masakin wa bis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al furqan yawm al taqal jam'an an faɗi guraren za a fara da wal masai wa yatama wal masakin wa bis sabil to Abdullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Sa'id ya karbo daga Muhammad ibn Ibn Habban ya wato ya ka anna Zaid ibn Halid cewa Zaid ibn Halid Juhani ya ce an karbi ran wani mutum a ranar yakin Hudaydu cewa sun sun ambaci wannan ga manzo sallallahu alaihi wa sallama to zai danna halidin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku yi mutumin na ku sallah ku je ku yi wa mutumin nan na ku sallah sai fusa ku mutane ta sauya ga wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun suna ganin wannan ya yi ya yi ya yi sadaukantaka a ce ya mutu ko manzo Allah ce ba zai masa sallah ba me ya faru haka zai ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin naku ya boye wani abu da cikin abin da aka samu a yakin da aka yi don taimakawa addinin Allah suka ce ya kana zai ya ce sai muka bude kayansa muka samu wayansu yan tsakiya daga tsakiyar yahudawa dan kaɗan ne ba su wuce jirhali ba ba su kai jirhali biyu ba ومن لا من حديث يا كربون يا إمام مالك يا كربون يا ابن سعيد يا كربون يا قبلان بن المغيرة ya wato dan ajibur na kalkinani daga banu kinana labari ya isan masa ya ce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane a guraren da suka sauka a cikin kabilunsu yana musu addu'a cewa ya kyale wata kabila daga kabilu su bai je musu addu'ar ba irin yadda yake wa sauran mutane yace hakika ita wannan kabila da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu addu'a ba sun samu a cikin akumarun wani mutum daga cikin surate na wato tsakiya wanda yake ya koye shi daga ganimar yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen su ya musu kabbara irin yadda ake kabbara ga mamaci ce wato ko dai an nuna su dinnan matattu ne tunda ana faɗar gargaɗi a kiyayi boye wani abu a cikin ganima amma ga shi an samu wani a cikin su da ba da yake aikata haka duk da gargaɗin da ake ko kuma manufa da wannan sallar da manzo sallar da sallar kabbar da ta sallar janaza da manzo Allah ya mutu shine cewa to su fa yanzu tunda an samu wani a cikin su da yake boyewa daga ganima to hukuncin hukuncin matattu shi yasa an gama da su matacce ai an gama da shi ko to su ma hukuncin su kenan an riga an gama da su shi yasa wannan yake nuna matsayin boye wani abu daga cikin abin da yake dukiya ta jama'a musamman wanda ke jibin da lamarin jama'a ce mutum ya danne wani abu ba wanda ya san na jama'a ne amma ya mai da shi nasa da karfin siya daga wato yana cikin wanda aka nuna su da matattu ba su da wani abu to Wadda ta hadisi ya tabo daga Imam Malik ya karbo an ya karbo daga saurin da zai dace ne wato ya karbo daga adal gaisi da mai bararren mara salimu sunansa salimu bararren ibnu mujahid ya karbo daga abi huraira shi gaba da saurin da zai dace ne a muwadda hadisansa hudu ne kuma ɗaya ne ya zo wanda yake da isnadi shi ne wannan wannan ne kaɗai hadisin ya da imam malik ya rawaito daga saurin da zai da isnadinsa sauran hadisan da ya rawaito daga saurin da zaidin duk ba su da isnadi mursalai ne a an abi hurairata shi adil gaisi ya karbo hadisin daga abi huraira yace lokacin ta da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekarar da aka yi yakin haibara da ba mu samu da zinare ko azurfa ba sai dukiyoyi shine tufafi da kayayyaki yace sai da ta a tumin zaidin ya bayar ga manzala sallallahu alaihi wasallama kyautar wani yaro baki bawa baki sunansa mij'amu sai maza Allah ya fuskanta zuwa wadin kura waje ne wato wanda shi ma maza Allah ya je yaki amma ba a kafta yaki ba a wajen wa haibar barwa dil kura wa kura izati wa makkata iz hailu rasuli tasiru ai ya lokacin أوان الغلام بينما الأمر وحسن جمعت من أمينا سوكي ستة من ذو صلى الله عليه وسلم إذا مصعب آدم sai wata kibiya wadda aka harbo kan mai uwa da wabi ta sami ta zo masa وأصابه ya same shi ya kashe shi wato harbin da aka yi ba da an doshi wani ba kawai kawai wanda ta samu da shi ake da ya shi ne samun ajiyar da قال الناس sai mutane suka ce kai wannan farin ciki ne mai munna aljanna lawan jannatu aljanna ta tabbata gare shi wannan ai aljan aljanna ne قال رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a ba haka abin yake ba الذي نفسي ya rantse da ubangijin da raina ya tabbata ga ikonsa بيده hakika tufafin da ya ɗauka ranar yakin haibar daga ganima إلى المطار wanda ba a sa ta a cikin rago ba tana ruruwa gare shi wuta da wanda yake ba manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya koye riga ɗaya aka ce tana ruruwa wuta gare shi to ba ta tana wani ya koye kayan jama'a ya koya ya koye abin da yake hakkin mutane kala yace yayin da mutane suka ji wannan magana daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam sai wani ya zo da hancin takalmi daya wani ya zo da hancin takalmi biyu ya kawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam wannan hancin takalmi ɗaya ne ko hancin takalmi biyu ne suka dawo da shi Ubaidullah ta min hadisi ya tarbo daga Imam Malik ya tarbo daga Abu Sa'id labari ya isa masa a daga Abdullah Abbas cewa Abdullahi Abbas ya ce ba a taɓa samun koye wani abu daga cikin kayan ganima ya bayyana a cikin wuta wasu mutane ba da sai sai an an jefa tsoro a zukatansu wala ta canzina sai kawai zina ba ta taɓa yaduwa ba a cikin mutane da sai sai mutuwa ta yawaita a cikinsu wasu mutane ba su taɓa ɗau- a- tauye ma'auni na mujinnabi ba ko ma'auni na nauyi sai ko an yanke musu arziki an yanke arziki daga gare su ba a taɓa kan mutane ba sun tsaya sun yi hukunci da abin da yake ba gaskiya ba sai ko duk da jini ya yawaita a cikin su a kashe wannan yau gobe a kashe wannan jewa a cikin sashen sai a nan ba a taɓa samun wasu ba sun ba ta alkawari sai ko ubangiji ya sanna da abokan gabansu a kan su ko wanda yake ba za su cika da alkawari ba to karshen ta sai ya zama abokan gabansu su nasara a kan su to babu wanda suka yi shahada a cikin tafarkin Allah wanda suka samu shahada a cikin taimakawa addinin Allah wanda za a ce su sun yi shahada domin lafiya mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abu Zinadi ya karbo daga Arajin ya karbo daga Abi Huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsa da ubangijin da numfashi na rai na tabbata ga ikonsa na yi burin ina ma a ce zan yi yaki don taimakawa addinin Allah an ya so a kashe ni kuma a raya ni a sake kashe ni a sake raya ni a sake kashe ni abu huraira ya kasance yana faɗa har sau uku na na shaida da Allah na rance muku da Allah na ji manzon Allah ya faɗi wannan magana Ubar lafiya mai hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Abu Zinadi, ya karbo daga Anas, ya karbo daga Abi Huraira, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ce Ubangiji yana nuna farin ciki da murna da wasu mutum biyu. Ɗayan su zai kashe ɗaya, a ce kuma dukkanin su a ƙarshe su shiga aljanna. Yadda abin ya faru, wannan ya yi yaƙi don taimakawa addinin Allah sai wani wanda a sannan kafiri ne ya kashe shi. Sannan Allah ya kaddara shi wanda ya kisan shi ma ya tuba. Shi ma ya sa ya yaƙi ya zama ya yi shahada ya zama dukkanin su za su shiga aljanna shi ne wannan da da yake kafiri ya tuba to ai da mata ya tuba Allah ya gafarta masa komai an yi yanke wannan ba sabani saboda nassi na Qur'ani kullun ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam Wadda ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abu Zinadi ya karbo daga Anas ya karbo daga Abi Hurairah wato hadisai uku duk sun zo da wannan isnadin Abu Zinadi an al-Arj an Abi Hurairah wanda suna cikin wato guda hamsin da biyar da suke kama haka a wannan littafin to wa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce eh, wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da ubangijin da raina ta bata ga ikonsa la yukallamu ko la yukallamu ahadu ba a yi wa ɗaya miƙe a wajen yakin da ya je don ya taimaka wa addinin Allah Allah shi ya san waye ake wa rauni ke saboda taimaka wa addininsa. Mutum ba zai iya gane wanda ya je yaƙi don taimaka wa addinin Allah ba da kuma wanda ya je da don wani abu daban. Inda wannan niyya ce abu ne wanda yake a zuci. Abu ne wanda yake a zuci. Allah shi ya san haka amma dai matuƙar mutum ya zamo ya je yaƙi ne don ya taimaka wa addinin Allah ya zama kuma an masa niki a wajen to zai zo ranar alkiyama alhali nikin da aka yi masa yana zubar da jini kamar kamar jini amma kamshin da yake tafi kamar kamshin abinci Ubaidullah ta min hadisi ya karbi daga Imam Malik ya karbi daga Zaid ibn Aslama cewa Umar ibn al-Haddad ya tunce yana cewa ya ubangiji ina roƙonka kaka sanya kake ni a hannun mutumin da yake yana tsaye sallah gare ka ko da sallah daya ko da sujada daya da zai kafa hujja a kaina da ita ranar alkiyama na ce ban yadda ba a kai shi wuta in ce shi da ya sallah ya ce ya zan ce a kai shi wuta to ya zama wanda bai sallah ba ne to kuma da lasa mai hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga annu sa'idin a to a ya karbo daga sa'idin ne abin sa'idin makaburi ya karbo daga allah da ali katada ya karbo daga mahaifinsa abu katada cewa abu katada ya ce wani mutum ya so zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallahi idan da za a kashe ni a cikin yakin da na je don in taimaka wa addinin Allah aka kashe ni ina mai juriya ina mai neman lada na wajen Allah ina mai fuskantar abokan gaba ba wai na juya musu baya ba ina neman maguda yanzu wannan zai sa Allah ya kankare jimin jirgin ban da ne? Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kware kware amma lokacin da mutumin ya juya da baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiransa ko umarni fanuni aka yi kiransa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya kake ma a tambaya ka mutumin ya maimaita maganar da ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai za a kankare matan zunubanka amma sai ban da ban da bashi nan da bashi nawawi yake faɗa wannan ya kunshi faɗakarwa da cewa bawa ya kula da haƙoƙin mutane da suke kansa domin duk abin da ya na samun ɗaukaka wajen Allah kafa ya ɗauka haƙoƙin mutane za a ɗauke masa ya ya samu ɗaukaka wajen Allah amma haƙoƙin mutane dole sai ya biya su ba na Allah ba ne haƙoƙin Allah Allah ya yafe amma haƙoƙin mutane sai mutane sai mutane sun yafe ko an ba su to كذلك قال لي جبريل يدنا ده فدا ما haka malaika jibrilu wato ya fada min yanzu ibn abdul ibn shalan ya nuna mana cewa sai a cikin wahayi akwai wanda yake qur'ani wanda ake karantawa akwai kuma wanda yake ba qur'ani ba kamar wannan kaga wahayi sai da mutumin ya juya da baya malaika jibrilu ya zo ya sanar da manzo Allah cewa ban da fa bashi maganar nan da kawai mutumin nan haka take amma fa ban da bashi shi ne har mutumin ya manzo Allah ya kira mutumin cewa dawo ko ku kirawo min shi to Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abin Nari barana Umar ibn Ubaidullah labari ya isa wa Abin Nari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wanda ke sai da cikin shahada a wajen yakin Uhud wa'annan kam ni kai na zan ba da shaida a kan cewa shahada suka yi abu wasu da sun dinke ce ashe mu ba za ka yi mana shaidar bane ya rasu da mu ba yan uwansu bane ai mun musulunta kamar yadda suka musulunta mun yi yaƙi kamar yadda suka yi yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne kuma yan uwansu ne yadda suka musulunta kuma kun musulunta yadda suka yi yaƙi kuma kun yaƙi sai dai ban san me za ku fara ba bayana sai na abubakar ya kuka ya sake kuka قال sannan ya ce علمنا لقائنا ashe za mu zamo muna nan bayan tafiyar ka yanzu za ka tafi ka bar mu ya rasulun lahi sai abin da ya sa shi kuka kenan ya sa ka ce da man tun wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana cikin tsananin kuka a a karshe aka ce wannan kukan ya jawo hantarsa ta soyi wanda ya jawo mutuwarsa bai kai wata talatin ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yau fati to وأتى الذي أمر abin laka min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn sa'id yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune وقد alhali wani kabari ana haƙa shi a madina
قال رسول الله sai wani mutum ya tsinka a cikin kabarin قال
sai mummunin ta mai tsinka shi cikin kabari wanda ya leka kabarin da yace kai wannan waje ya yi muni a matsayin wajen kwanciyar mummuni فقال رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi kai wannan magana ta ka ba ta daidai ba ba ta dace ba ta yi muni فقال الرسول sai mutumin yace في نقوة هذا يا رسول الله ba ina nufin wannan ba ya rasulallah إنما عرفت لقتل في سبيل ina nufin a ce an kashe mutum a yakin da ya fita don taimakawa addinin Allah فقال رسول الله صلى الله sai عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce قتل لقتل في سبيل الله ai ba abin da yake ya kai a ce an kashe mutum a wajen yakin da ya fita don taimakawa addinin Allah قال الأرض المعاصر ba wani waje a duniya هي أن يكون قبلي
a فيها a ce nake son a ce kabarina na cikinta in ha fiye da Madina fiye da Madina ya faɗi haka har sau uku yana nufin Madina wato shi wannan bai faɗa maganar a ganinsa a ce shi wannan ya je an kashe shi a yaki ai ya ji masa daga ce ya mutu kawai an haka masa kabari a gida an binne shi to manzo da ke faɗakar da shi cewa ka san inda ake haka masa kabarin kai a Madina ne Madina ko ba inda ni dinnan nake so a ce ma an min kabari kamar Madina ba inda shi ya sa ta Abdulbar ya ce ya ko ba ji yake wannan ɗaya ne daga cikin dalilai na malikawa da suka tafi a kan cewa Madina ba inda ya kai samanta ko maka ba ta kai samanta ba yadda su malikawa suka tafi a kai أن يكون فيه شهادة abinda ake samun shahada a ciki abinda an mutum ya samu za a ce ya yi shahada سبيعها wani lafiya mun hadisi ya karbi daga imam malik أن يكون ya karbi daga zai jimna aslama cewa umar ibn al-haddari ya tsince na cewa الأمر يأخذ ya ubangiji ina neman ina roƙonka ka bani shahada a cikin taimakawa addininka فأتى ka bani cikawa a garin manzanka madina فأتى سبيعها wani lafiya mun hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga abu sa'idin cewa umar ibn al-haddari ya ce tarabul mumini girman mumini shi ne a cikin tsoron Allahnsa inna akramakum inda Allahi askafu wajinuhu addinin sa shi ne daukakarsa kullum mutum mumini da addini shi ne daukakarsa mutuncinsa shi ne ɗabi'arsa mumini an san shi mai mutunci ba za a samu mumini mara mutunci ba
والجرأة والدين وبراءته ba wal jur'atu karfin rai wal jubnu da tsoro da ra'izu kwadoji ne ɗabi'u ne ya rahu Allah da Allah yake ajiye ta shi ga inda ya nufa wani sai a yi shi mai karfin rai ana cewa jur'atu ana cewa jara'atu amma nan ruwa ce jur'atu ne Eh, karfin rai da tsoro ɗabi'u ne kun sai ake mai karfin rai ba ya tayi wani kuma a yi shi matsoraci eh, a yi- eh, a yi shi yana matsoraci eh, eh, ya zuwa wanda yake matsoraci يجر على دين وأمه yana gudu daga ubansa ma da uwansa yana ji yana gani za a kama ubansa ko za a kashe ubansa amma gudu zai yi ba zai dawo ba ko za a kama uwansa ko za a kashe uwansa amma gudu zai yi wanda yake mai karfin rai قاتل عما لا لا يقوم به إلى رحم yana yin yaki daga abin da ba zai iya mai da shi ba ma zuwa gidansa sai yaki inda ya tabbatar mutuwa ce amma wannan cewa mutuwa ya sauke dosa ba zai damu ba tsayawa zai yi yakin wanda yake wajibi a kansa ولقتل نفس من المسلمين ita dai a kashe mutum cewa a kashe mutum mutuwa ce daga nau'o'in mutuwa mutum ma ba a kashe shi ba mutuwar ce zai in an kashe shi ya mutu eh, in ma ba a kashe shi ba dai mutuwar zai والشهيد من يتفرع نفسه على الله wanda yake ya shahada shi ne wanda yake ya nemi lada ga tafi da ransa wajen Allah tabaraka wa ta'ala lada tafi da ransa ya dauka cewa Allah ne zai bashi ma'a yadda ake game da wanke yin wanka ga wanda ya shahada wanda ya shahada kafin abin ya tare masa wanka ko ko ba bukatar a yi masa wanka وبدل الله من حديث يا كربو دغ امام مالك يا كربو دغ نافع يا كربو دغ عبد الله عمر cewa mara bin al-hassani an wanke shi an masa likafani an masa sallah ya kasance ko shahada ya Allah ya kansa wato wannan da yake shahada da ya a gida ne ba wajen yaki ba shi yasa aka yi masa wankan shi yasa shi shahada da ya samu ya samu shahada ce ta lahira wata sani amma ubaidullah ya min ya yi min hadisi da ya karbo ya ubaidullah ya min hadisi ya karbo daga imam malik ubaidullah yace ya haya yi min hadisi ya karbo daga imam malik cewa labari ya isar wa imam malik daga malamai su malamai suna cewa wanda kai shahada a wajen yakin da aka yi don taimakawa addinin Allah to ba a yi musu wanka ba a cewa za a yi wa wani a cikin su sallah abin da yasa aka ce ba za a yi musu wanka ba duk abin da yake jikin su abin zai zamo gare su a ranar lahira ko da wani miki a jikin su ko abin da ya kama da haka ka a wanke shi ya zama an wuta musu da ado ne ana yin wanka ne dan ado su ko wannan duk abin da yake jikin su ma ado ne gare su ba a cewa za a yi wani a cikin su sallah sallah neman ceto ne to su ba a yi musu ba ba bukatar sai an nemi ceto gare su wajen Allah tabaraka wa ta'ala da yi wani ceto ya aka ce neman ceto ce ya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah annabi yana bukatar wani ceto gare shi wajen Allah ya to shi sallar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anarta daban ma'anar sallar da aka yi masa ɗaukaka da su waɗanda suka yi masa sallar sai ya zama sun samu wata ɗaukaka ne shi ya sa mata ga wajen ba a haɗu ba ba limanci aka yi ba kowa zuwa ake yi sallar ya tafi wanda ya zo ya sallar sai ya tafi wanda ya zo ya sallar ya tafi wanda ya zo ya sallar ya tafi saboda wannan ɗaukakan ta su masu sallar ce ba wai ta nema masa ceto ba ne wajen Allah to wa'annan hakika su ana binne su da tufafin da aka kashe su a jiki ba bukatar a yi musu littafai imam malik ya ce wannan shi ne tsarin da ake bi dangane da duk wanda aka kashe a wajen kansa yaƙi da kafirai ya zamo ba a rike shi ba har ya mutu ya ce amma da aka yi a wajen yaƙi ya zamo bai mutu ba a nan an ɗauko shi ne ya zo gida ya rayu yan bayan nan gwagwanon yadda Allah ya nufa to shi wannan za a wanke shi za a yi masa sallah kamar yadda aka yi ga sai na umar Rijalu fi sabilillah abinda ba a so daga wani abu a ce an sanya shi a cikin tabarkin Allah. Ubaidullah kan hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abu Sa'id cewa Umar bin Haddad ala arba'ina alf ba'i arba'i alf ba'ir ya kance yana dora mutane su tafi yaki a shekara daya yana ba da rakumi dubu arba'in yakan ɗauki mutum zuwa sham a kan raguni ya sa mutane biyu kuma tafi iran a kan raguni ɗaya sai wani mutum daga mutanen iran ya zo masa wasu ke himil ne wasu haiman ka ba ni raguni mai hauli da su haimu sai marona haɗari yake da su nema magiya da Allah. Ya shi sahi mutum da iska ce da ba a ganin sa ina sahi ne da ka kawo mutum da kuma ko iska ce da ba a ganin ta. Yace haka ce haka ne. Wato shi da wannan mutum yana so ya dabara ne. Masu da sai da na umar yake a tsarin sa in ke rashi ne to mutum biyu ne za su hau rabu ne ɗaya. da shi ce yake ya karbi rakumin shi kadai ya hau shi yasa yake wai da suhaimi da wani suhaimi ya nuna yana nuna sai da namar wai yana da wani abokin tafiya ne mai suna suhaimi a ba ta abin da mutum biyu za su hau shi kadai ya hau da shi ne sai da namar ya ce da shi kai suhaimi jin iska ne da ba a ganin sa ka kawo shi mai inganci ka kawo shi mai inganci in ya so in ba ku amma ba su zo ka yi dabara ba to in ta tsanin ba ta yi da da ko ba ta yana da zo dau eh dauji ne na doki amma da kai girman dojin wannan na al'ada ba
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله